نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala zai sake haɗa mu a karatunmu na littafin al-tafsiratu fi ulumul qur'an littafi da yake mana bayani akan abin da ya shafi ulumul qur'an ulumul qur'an shine ilmin muka da suke da alaka da alqur'ani mai girma inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na biyar daga cikin jerin darsa ke ke da kwai a cikin wannan babi mabahasin da za mu tashi kan shi shi ne almabhasu sadis maudu'i na shidda wanda zai mana magana akan hikamun nuzulul qur'an munajjaman mufarraqan hikima ta sabko da alkur'ani mai girma munajjaman mufarraqan a rarrabe sai bayan ɗaya ba tare da sabkowar shi ba zama guda kamar yadda sauran littattawai da suka gabata an sabko su ne zama guda gabaki ɗayansu to amma shi alkur'ani mai girma an sabko shi ne ɗaya bayan ɗaya sura bayan sura aya bayan aya wata rana a sabko sura guda su fitum wata rana a sabko aya goma wata rana aya guda haka haka aka rana saukata alkur'ani mai girma har zuwa ƙarshe to anan shi ne malam ya buɗe mana babi domin ya mana bayani akan hikimar da ta sanya aka saukar da alkur'ani a haka ba a sauko shi ba a zama guda shi ne malam ke cewa linzulil ƙur'anil karim ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraƙan hikam katira وأسرار عديدة يمكن استخلاصها من الآيتين في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا malai ke cewa sabka alkur'ani mai girma ga manzo sallallahu alaihi wasallam sabkowa shi mufarraƙar a rarrabe daki bayan daki ko kuma daki-daki hikam kadira akwai hikima a ciki mai ɗimbin yawa wa asrarun adida akwai kuma asrar sirrika da ke da kwai wa'inda su ma masu ɗimbin yawa yumkinu istikhlasu ba'duha min al-ayatayn muna iya tattare su mu kumshe su wasunsu daga ciki ƙalƙashin ayoyi guda biyu waɗanda Allah maraukakin sarki da yake cewa wa ƙur'anan fara'anahu litafara'ahu ala nasi ala mukte ƙur'ani mun sabkan maka da shi a rarrabe litafara'ahu ala nasi domin ka karanta shi ga mutane ala mukte a hankali zai bayan tsaya sai kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qalan ladina kafaru wa'inda suka kafarta suke cewa laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida ai da ma an sabkan mushi da alqur'ani zama guda gabaki ɗayan shi a sabko shi a bashi sai Allah ba su amsa sai yake cewa mun yi haka ne kadhalika linuthabbita bihi fuadaka mun yi haka ne domin mu tabbatar da shi a zuciyarka domin mu ƙara ba ka nutsuwa a kan addinin wannan mu ƙara ba ka nutsuwa a kan imaninka da Allah zuciyarka ta ƙara nutsuwa a kan abin da take warattar lahu tartila kuma ya kasance abin rerawa ne rerawa sai ke cewa zalika annahu yustafadu min al-ayatil ula yake cewa haka muna iya amfana daga ayashi ta farko annal qur'an al-karim nazala munajjama cewa al-qur'ani mai girma nazala munajjaman liyakuna jariyan ala sunnati tadarruj fi tashri' al-qur'ani mai girma an sabkar da shi ne a rarrabe a ciccire ɗaya bayan ɗaya ليكون جاريا على سنة التدرج في التشريع دنيا كسنتياته أكن سنة التدرج في التشريع بمعنى سبكت شريعة بالتدريج ɗaya bayan ɗaya ya kasance ba ko da yaushe ba zai kasance kamar akwai wani hukunci da zai zo a sai ya kasance akwai wani sababi dalilin wani abu da ya faru sai Allah sabko aya dalilin wani abu da zai bayyana sai Allah sabko aya dalilin wata tambaya sai Allah ba da amsa da aya to haka alkur'ani ya ringa sabka wasu kuma hukumta-hukumta na shari'a ba haka ba kai tsaye aka ce kaza haramun ne wasu an musu haka nan amma kuma wasu a hankali a hankali aka ringa sabkata haka don ya kasance abin ya samu karkuwa a wajen su waɗannan da ba musulmai ba da farko domin su samu nutsuwa wajen amsar shi idan an ce musu kaza haramun ne a lokacin da za a haramta ya ce faƙar nahajar ƙoranin kare hadar manhaj fi tarbiyyatin umma ala hadar wajen ya ce hakika alƙur'ani mai girma tsarin da ya ɗauka ke nan wajen tarbiyyantar da al'umma a kan irin tsari na ɗaya bayan ɗaya sai da dalili a ce kaza sai wani abu ya faru a sabko kaza a haka allah mafi sarki ya so ya tarbiyyantar da al'umma ta farko a kan wannan tsari domin ya kasance abu ne mai sauki wajen karɓar ita wannan gaskiya a gare su sai malam ya ce abu na farko daga cikin abubuwan da suka sanya aka sabbata alkur'ani a ciccire a rarrabe ɗaya bayan ɗaya ba a sabko shi ba zama guda aka ɗauko shi kawai yadda yake a wajen mu a yanzu aka mika wa mazala sallallahu alaihi wasallam aka ce ga alkur'ani a sai da aka yi shekara 23 ana sabbata alkur'ani mai girma idan wani abu ya faru aya kaza da sabko wata rana wata amsa ce za a bada akan wata tambaya hakanan hakanan ana saukowa kuma sahabbai suna har da cewa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana koya ma sahabbai yadda za su su yi aiki da irin da da wannan aya ya fasara musu da musu bayanin abin da ta kusa yace abu na farko at-tadarruj bihim fi tathhirihim min al-'adat al-qabiha allati tuwarithuha shine daki-daki da aka bi mataki bayan mataki da aka bi wajen tsarkake zukatan waɗannan bayan Allah sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne almajirai na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isko su suna bauta ma gumakai ya isko su idan an aihuwa musu mata ba sa so binne su ma suke yi daransu wasu ƙoƙarin kashe suke yi ya isko su shaye-shayen giya suke yi ya isko su sai yaƙi akan banza kau a rinka kashe juna ya isko su da irin abin ƙabilanci a tare da su ya isko su da al'adu kala-kala daban-daban waɗanda ba su da kyau a zamantakewa ma ba ma a addini ba to tsarkake su daga cikin irin waɗannan al'ada da suka samu kansu ɗora su a kan tsari na allah maɗaukakin sarki ba zai zo ba kai tsaye dole ne ya zo ɗaya bayan ɗaya kasance mataki bayan mataki ana koya musu a hankali a hankali kamar yadda in za a koya ma babbaku idan za a koya ma karatu ake fara da babbaku to su ma haka nan aka musu yau idan muna so mu koyi alkur'ani mai girma sai mun fara daga babbaku mu koyi alifun ba'un mu koyi gama kalmomi mu koyi gama jimloli a haka nan haka nan haka zai taimaka mana wajen iya karantawa idan an koya mana da gaugawa yi gauga har da cewa to su ma suna bukatar haka wayannan bayan Allah na farko suna bukatar haka domin ya kasance addini ya zama mai sauki a gare su bai zama mai tsauri a tare da su ba a lokacin da su to wanke su daga cikin irin wayannan al'adu yana daga cikin hikima ta saukar da alkur'ani daki-daki ɗaya bayan ɗaya shi ne ce fi taɗahirihim min al'adatil ƙabiha don a wanke su a tsarkake su daga cikin al'adu marasa kyau allafi ta harkuha waɗanda suka gada da gojin iyaye daga kanu wadaraju alaiha wata asalat fi nufusihim waɗanda sun tabbata a kansu kuma sun kasance wa'annan al'adu marasa kyau sun kama zukatansu sun kasance wani asali a cikin zukatansu fakana min al-muta'addir alaihim tarkuha marratan wahida ka wa'dil banati yana daga cikin abu mai wahala kai tsaye a zo a ce musu kubar kaza kai tsaye a ce musu kaza haram ne zasu ji abin kamar da yauni kasancewarsu haka suka tashi haka suka ga iyayensu haka suka kakanninsu a garinsu haka suka ana yi wani bai taba zauwa bai ce wannan abin da kuke yi ba shi da kyau yanzu kuma kai tsaye mazo sallallahu alaihi wasallam bancin da kyar da kyar da jikin goshi ake samun mutum ɗaya musulmuta da kyar ake barin su yi sallah da kyar ake samun ɗaya a cikin mutum ɗari ya zo ya ba da gaskiya ga manzo sallallahu alaihi wasallam yau ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu kai tsaye gabaki ɗaya wannan abin da kuke yi gabaki ɗaya ku bari shirme da kuke yi zai yi wahala a tare da su shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani ɗaya bayan ɗaya don ya kasance abu ne mai sauƙi wajen karɓuwa a gare su daga cikin musallai na irin abin da suke yi na al'adu a wancan lokaci ya ce ka wa'adil banati kamar yadda suke binne iya iya mata ya daga cikin abin da suka dinga yi a wancan lokacin wa idan bushira ahaduhum bil unsa yace zalla wajhuhu muswaddan wa huwa qasim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun idan aka zo aka ma dayin sa al bushir na cewa yau ka samu karuwa ta diyama ce zalla wajhuhu muswaddan wa huwa qasim sai kaga fuskar shi ta yi baki talibaki yana cikin bakin ciki yana cikin tashin hankali cewa an aiwa mai iyamaci ya tawara min alqawmi min su'i ma bushrabi zai rinka dan labalade yana boye kanshi yana jin kunya a cikin mutane saboda tsananin kamar abin haushin da yake ji saboda bakin abin da aka bashi albashir akan shi sai ringa tunani a yumsikuhu ala hunin shin zai rike wannan aihuwa da aka mushi a cikin kaskanci am ya su mafi tura ko kuma binne ta ma zai a cikin kasa haka Allah ba da labari akan su am ya su mafi tura ko kuma binne ta zai haka zai ringa tunani haka zai ringa zuwa yana zauwa yana nazari amsa zai a haka nan a cikin kaskanci ko kuma kawai binne ta zai a cikin kasa ko ya kuta ala sa'a ma ya kumu hakika suna mikir suna sun bata sun bata akan hukuncin da suke yi sun munana hukunci ya kasance hukunci da sama mata ke shi yasa idan wani ya zo yana magana yancin mata inda ya san irin mata yadda suka shiga halin da suka shiga kahin musulunci ya so da kuma mutuncin da musulunci ya ba su da bai zo bai ringa magana akan cewa a yanzu ana toye ma mata hakinsu a zamanin da ba musulunci mata binne su ake yi a zamanin da ba musulunci mata kyamata su ake yi ɗaiɗaiku daga cikinsu ne suke rike mata ɗaiɗaiku daga cikinsu ne suke rike mata a matsayin iya kamar yadda suke rike iya maza saboda suna ganin wahala ke da kwai sharji a gare su suna ganin abu ne wanda iya mace ba ta je ba ta yi yaki ba ta je ba ta yi wahala ba ta je ba ta yi kaza ba ta je ba ta yi kaza haka suke gani a lokacin nan da musulunci ya zo gabaki ɗaya wannan abu ya kone shi daga cikin al'adarsu akwai shurbul hamar shan giya ya zama al'ada a lokacin nan a gare su shan giya yadda kasan shan ruwa haka take a wurinsu babu matsala idan kaga mutum ya sha giya ba komi bane ba kamar yadda tura suke yi duk firigo na turawa an kaje gidajensu zaka iske akwai giya a ciki idan an ci abinci sai an dauko an dan kurba to su ma haka ne a lokacin nan shan giya ba komi bane a wurinsu kowa a gidan shi iya da abin da yake kera giya ne shi wa wal abdu maisir da kuma wasa na caca aikin kenan caca irin yadda ake bebi a yanzu kawai ka so ka ba da kuɗi wani mai kawo a tattara in an gudu rizirtawa na yaci to yana daga cikin abin da suke yi ko musulunci ya yake shi saboda akwai nau'i na kuntata ma wani a cikin yan uwa ka ka kuɗi ya ka kuɗi kai ka ci shi bai ci ba ya yi asarar dukiyar shi akwai kuntatawa zai ringa jin haushinka wani na iya bata mu'amala tsakaninka da shi to musulunci sai zo ya hana wannan abu domin ya kasance ana zama lafiya tsakanin mutane daga cikin abin da suke yi shine akulun riba akulun riba shine cin riba cin riba ka zo ka ba mutum bashi na jika ɗari idan zai mido maka yi mido jika ɗari da goma ko jika ɗari da hamsin ya daga cikin abin da suke yi a lokacin shi ma musulunci ya zo zai magana a kan shi wani kawo nisa'ul aba da kuma auren matan iyaye a yau idan uba yana da mata biyu uku kudu idan ya rasu a lokacin na jahiliya yanzu su aurusu daidai ne wadda ba ma'aihiyarka ba ita ba ka aure ta ba amma wadda wadda ma'aihiyarka ce ta ba ka aure ta ba amma wadda ba ma'aihiyarka ba ita daidai ne ka aure ta ya ce wa ikirahun fatayat alalbiha da kuma matsama mata a kan su je su aikata karuwanci wal jam'u bainal ukhtayn wa nahwa zalik da kuma gama tsakanin ƴan uwa biyu ka aura su yanzu auren su a lokacin nan halaka ne a lokacin jahiliya ka auri ya ka aure kaunanta daidai ne ka aikata hakan to wannan al'adu su ne wa musulunci ya zo ya za a lokacin ya ce musu ko bari kai tsaye to barin wannan kai tsaye yana iya zama tashin hankali a gare su dalilin haka musulunci sai ya tsara yadda zai hana su wannan abin da suke aikata sai malam ya ce mana to misali daga cikin irin tsarin da alkur'ani ya ɗauka wajen hana su wannan al'ada da suke yi ta banza misalin shan giya sai ma zai ce falhamru matsalar misalin shan giya kana awwal ma nazara fiha qawluhu ta'ala abu na farko da yake sabko akan shan giya wala Allah marubutin sarki yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min dhanbihima suna zawa suna tambayar ka ya rasulullah akan giya da caca to domin ba su amsa ka ce musu fihima ikimun kabiru ka ce a wannan aiki giya da caca akwai cutarwa da yawa akwai akwai zunubi mai yawa a ciki wa manafi'u linnas kuma tana da amfani ga mutane tana da wani bangaren da na amfani sai kuma Allah ya ce wa itmuhu ma akbaru min nafi sai dai cutar wanda ta fi girma akan akan amfanin ta kenan mai hankali sai auna ya fi mu wazana aka ce ma wannan abu da nake aikatawa yana da cutarwa yana da amfani amma cutar shi ta yi yawa akan amfani shi a matsayin ka na mai hankali an yi gabar shi to haka Allah ne ce musu wa ithmuhu ma akbaru min nafi am cutar ta ta yi amfanin ta girma sai aka bar su haka amma sun ci gaba da sha amma a lokacin nan mutane da yawa daga cikinsu sun fara kokarin nisantarta sai mali ya ce fasharaba ha ƙaumin mutaraka ha asaru sai wasu da suka ji wannan aya sai suka ci gaba da sha wasu kuma suka bari tun da an ce cutar ta ta yi yawa a kan amaninta to na dalili har kan ci gaba da sha ya ce kuma inna ba'adar musulmina ya ce sana a ta'amar wada ashabar fa'akadu wa sharabu kuma kama a hajjom yusalli bihi ana nan ana nan wata rana wasu daga cikin musulmai sai suka tsara walima suka tsara walima suka kirayi wasu daga cikin sahabai ga abinci kuma ga abin sha suka ci kuma suka sha giya sun makama a hajjom yusalli bihi sai wani daga cikinsu sai ya tashi domin ya su sallah faƙara sai karanta kuliya ayyuhal kafiru sai ce kuliya ayyuhal kafiru ka ce ya ku taron kafirai maimakon ya ce la a abudu ma ta abudun sai ya ce a abudu ma ta abudun sai ya ce la a abudu ma ta abudun aya take ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba shi kuma da yake ya sha kiya sai ya ce a abudu mata abudun zan bauta ma abinda kuke bauta ba kaga ya sauyi ma'ana kai tsaye maimakon ya faɗi abinda zai samu lada in ba dan ya sha giya ba wannan kalma da ya faɗi kafirci suna bauta ma gunki maimakon ka ce ba zan bauta ma gunkin da kuke bauta ma ba sai ka ce to zan bauta ma gunkin da kuke bauta ma dalilin ne saboda ya shagiya za a lokacin nan sai allah sauko wata aya a hankali ake binsu sai allah sauko a sai ce ya ayyukan lalina amana ya ku waɗanda kuka yi imani la ta ƙarabu salata wa antum sukara hatta ta alamu mata ku kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye har sai kun san me kuke waki daga yau jiya ta zama haramun a lokacin sallah har sai kun san me kuke waɗi tukwana za ku yi sallah a lokacin da sallah ku za ta amsu kenan idan ka sha giya ka yi sallah sallah ka bata yi ba idan kana so sallah ka ta amsu ya kasance ba ka cikin maye kana cikin hankali manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin khamaru wa kullu muskirin haram dukkan dangin abin da yake sa maye haram giya ya zama giya wa kullu muskirin haramun kuma dukkan abin da yake sa maye haram kenan kaga anan ko da ka ce ba ambaci ba su baliyam ba ambaci ba kwayoyi da ake sha su kwamfani ne su tiramol ba ambaci ba soyoyi da sauransu to duka sun shiga ƙarƙashin wannan aya dukkan abinda la taqrabu salata wa antum sukara ba a ce ba wa antum sharibtumul khamar ba a ce ba kakku kusanci sallah alhali kun shaki a'a ta akai kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye kenan duk dangin abin da ka sha na maye ka shiga sallah to sallah ka ba kai yau mun samu amsar wani da yi mana tambaya yake cewa shi idan ya idan bai sha wiwi ba in ya kabarta sallah tunani yake da yawa bai ma san ba kawai me yake yi sallah sharannan bai gane komi kawai nazari yake nazarin duniya yace amma in ya sha shi yake kamar gashi ga ɗakin ka'aba haka ke shi to kaga anan amsa shi ta hudu idan kai sallah alhali ka sha ka yi maye to sallaka ba ta yi ba allah ba sarki ya hana kada ka kusanci sallah a lokacin da take cikin ku ya ce fakadu ya turku na ha inda salawati wa fil auqatil qariba minha hatta la yaqau fi misli hadha al khalat sai sahabbai saboda su sahabbai daga Allah ya ce kaza kokari suke su yi aiki da wannan abu sai kasance sahabbai suna barin giya da dukkan abin da yake sa maye a lokacin sallah wafin aukatar kariba min hada dukkan lokutan da suke kusa da sallah to suna barin giya a wannan lokacin hatta la ya kawo fi misali hadar halar don ba don wani abu ba sai don kasu hada cikin wannan hali da aka yi wannan kuskure da aka hada to kenan zikata abu ya zo da sauki inda a gabaki ɗaya tsawon awa 24 an baka dama ka sha giya to yanzu an ce ma lokuta biyar na sallah kada ka sha giya a lokacin misali kenan yanzu da sahi bayan sallah asuba ko zaka sha giya ba ka sha babba ba mai ƙarfi da yawa saboda akwai giya da in ka sha akalla ka yi awa goma tana cikinka kenan kaga ana nan ne tsakanin azawar da la'asar babu zancen dama ka sha giya saboda ba ta sake ka ba tsakanin la'asar da magarba shi ma ba zancen ka shagiya saboda in ka sha ba ta sake ka har zuwa lokacin magarba tsakanin magarba da isha hakan dama damar ta ka sha bayan lisha ka kwanta ka yi barci kafin zuwa lokacin asaba kenan ka ga mai sha a wuni so goma ko so biyar yanzu an mido shi sai dai in ya yi kokari ya sha so biyu kenan ka ga an fara kewa dalilin haka ma a lokacin nan kuma wasu suka bari ya ce wa bidalika tsara minas sahali ta harimu har ta harimar batan kafiya to yanzu kaga idan an tashi haramta giya a lokacin da suka saba na ƙin shanta a lokutan sallah lokacin da suka saba da haka kenan idan aka tashi haramta ta zai zama abu ne mai sauki a gare su ya ce faƙar sana ba'adul musulmi na ta'aman fa'akar wa shari حتى لعبت الخمر برؤوسهم فتقاولوا الأشعار فتشاجروا حتى شجع أحدهم رأس الآخر فقال الفاروق عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فحرمها الله تحريما بهتا بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا انتهينا صحابي وترانا suka tsara wani zama a wata garka irin wannan kawai irin fada haka a wata garka suka tsara suka yi suke zama a nan inda suke zama suka yanka suka ci abinci suka sha shikenan ana zaune ana ta hira to an sha giya sai aka fara hira sai aka fara gardama gardami a nan wasu wani daga cikinsu sai ya ce ai muhajirai sun yi ansuwar fadala sai wanda da cikin ansuwar shi ma ya shage sai ya ji haushi an kaskantar da mutanen shi an mai da wasu sun yi mutanen shi a nan a kusan shi akwai kashi wanda an ci naman raƙumi an yada kashi kuma irin na ƙwabri babban kashi irin na ƙwabri da gwiwa a gari kawai sai ya ɗauki wannan kashin sai ya rabta ma wannan mutum ya faɗi wannan magana da ya rabta mashi kenan kai sai bashi jini ko ina a nan aka taso aka zo wajen masu sallallahu alaihi wasallam ai ga abin da ya faru yau a garkawa ne an ci abinci an sha giya ɗaya ya ɗauki ƙashi har ya buga ma ɗaya kan yi hushi sai umar bin khattab a nan sai ya daga hannu yake addu'a sai ke cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya ya allah ya allah ka bayyana mana da wani al'amari ka bayyana mana da wani hukunci akan giya bayani shafiyar bayanin da zai wanke mana dukkan wannan abin da muke ciki bayani wanda zai isa bayani da zai shahe koyi bayani da zai kasance shi ne na ƙarshe akan abin da shahe giya haka umar bin khattab yake addu'a faharrama Allah ta'ala ta hariman bata a nan sai Allah madaukakin sarki ya haramta giya haramtawa ta ƙarshe sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani in dai hakika mai imani ne kai to innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ku sani cewa lalle giya tata al ansab dukkan dukkan dangi na waɗannan abubuwa yace rijsun min amali shaytan hakika wani abu ne na shaytan haramun ne aikata su aikin shaidan ne fashta ne buhu la'allakum tuflihun ku nisance shi idan kuna so ku tsira yace inna ma yuridu shaytan an yuki a bainakum al'adawatu wal baghda'u fil khamri wal maisir saboda shaidan kokari ne yake sanya adawa tsakanin ku ta hanyar giya da kuma hanyar tata tata saboda idan ka sha giya baka ganin kan kowa da mutunci idan baka cikin hankalinka hakanan idan an zo ana tata tabbas wanda yake cinye ta a lokacin da kuke cata zakarin da jin wani nau'i na haushi a kan shi yana ta kwashe mar kuɗi cata ce ka kuɗi in ka kuɗi to wannan duka abin da yake ka adawa tsakanin musulmai sai Allah ya ce saboda shedan yana so sanya adawa ne tsakanin ku shine yasa yake kawata muku wannan ayyuka na shan giya da aikata tata wai sudda kuma an zikirillahi kuma kawar da ku daga ambatan Allah maimakon ka zamna kana azkar ka zo ka sha giya ina kai ina azkar ka sha giya ina kai ina karatun alkur'ani ka sha giya ina kai ina sallah ka sha giya ina kai ina azumi ka sha giya ina kai ina aikata ayyuka da alkhairi babu idan ka zo kana caca lissahin ka ya za a yi ka cinye ba lissahin ka bane ubangiji ba lissahin ka bane azkar ba lissahin ka bane karatun alkur'ani mai girma yace wa anis salati fa hal antum mutawwi yace kai sallah ma zai ta giya da caca za ta shagaltar da ku daga yin sallah ma ita kuma sallah ita ce babban daga cikin ibada to abin da zai kasance ya kai matakin da zai hana ka yin sallah yace to fa hal antum muntahun shin za ku hasa wannan abu anan kuma bin khattab sai ke cewa intahaina intahaina intahaina hakika mun hannu hakika mun hannu hakika mun hannu to kaga wannan misali ne aka bamu na aikin da suke aikatawa a jahiliya da Allah ya so ya hana su wannan aiki sai aka bi mataki-mataki da farko aka ce musu tana da amfani amma cutar da ta yi amfanin da yawa daga baya aka ce musu kada ku kusanci sallah idan kun sha da ƙarshe kuma aka ce musu shan wannan abu yana iya sanyawa ku nisanta daga ambatan Allah yana iya sanyawa duk wani abin alkhairi buka ciki yana iya sa muku adawa tsakaninku yana iya sawa sallan ma ku ringa shigaltuwa wajen aikata ta don haka ku bari kawai suka ce shikenan samina wa tsana mun bai sahabbai suka ce lokacin da aka haramta ta wannan haramun da aka haramta ta haramtawa ta ƙarshe sai dai kasance a garin madina kamar an yi ruwa rana hanya kawai kamar an yi ruwa ruwa da ke bi yana wucewa haka mutane suka rinka hudu tuluna tuluna na giya a gidajen su suna zubdawa haka ruwa ya rinka bigiki giya ta rinka bigiki kowa ya wasa tulun shi aka zubda ta ya kasance garin madina babu giya sai da ya kasance wanda aka ba da tarihin shi yana shan giya bayan an haramta ta mutum biyu ne da ya taɓa gani akwai wani ana ce mai nu'aiman bin hamu akwai kuma wani wanda ake ce ma abdullahi bin himar abdullahi bin himar shi ruwaya shi ta zo a cikin bukhari a cikin kitabul hudud wata rana ya sha giya mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka mai haddi haka aka ɗan bubbuge shi yanzu daga nan a ciki wanda suke zamne sai wani ya ce mai la'anatullahi alaika sai ki ya ce mai allah tsine maka ana hana ka abu kaki a hannuwa kullum da ya an ka ka kakiya zala sosar mai ce mai la tal'anu kada ka sake kada ka tsine mishi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu saboda shi wannan da kake gani yana san Allah da manzon shi a tarihin shi wasu ce Nu'ayman wasu ce shi Abdullahi bin Himar sai ya je kasuwa kawai in ya ga wani abu wanda ya ga ya kamata a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ko bai da kuɗi kawai ya ce wa mutumin nasa ya kasa ya ce ina sa to ina kuɗin yake zo mutum kawai ya zo ya bubbuga gidan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan abu na gani a kasuwa na gani kawai ya kamata in kama kashi ya ce to shi kenan yin musu sallallahu alaihi wasallam ya mai godiya ya ce an gode an gode jazakallah khairan sai ce ya rasulullah kudin ga mai kayan ba a biya shi kudin shi manzala sallallahu ya yi dariya yana sa manzo sallallahu alaihi wasallam dariya sosai sai manzala sallallahu ya yi dariya kuma a doki kudi a biya wancan shi dai mi ya samu niyyar ya kawo manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta amma bai da hali amma shi sai ya yi sai ya yi wannan ladan da niyya ya same shi kuma ya zo ya ce to a biya shi haka yake ya ce ba shi ya zo ya tsaye ce to a biya kuma kyauta wani lokaci ya kawo ya ce a ci a ci kuma ya ce to ku biya ga bai kayan shi haka yake to haka allah ya yi shi kuma ya kasance shi ne da aka rawato yana sha a lokacin radiyallahu anhu Allah yarda da shi sai mataki mai suna abu na biyu da ya sanya alkur'ani mai girma aka sauko shi daki-daki ɗaya bayan ɗaya ba a sauko shi zama guda ba shi ne ke cewa a tadarru da fihin fita ta fita da aƙa'ir sahiha wal ahkamin ta abudiyya an yi an bi hanya ta sauko shi daki-daki domin a tabbatar musu da aƙida ingantacciya a zakatansu kuma a ba su hukumce-hukumce na ibada su ma ya kasance an sabko musu su a hankali ɗaya bayan ɗaya wal'adadu wal'akhlaƙin fadila da kuma ladubba da kuma halaye masu kyau ya kasance abin yana zauwa ɗaya bayan ɗaya ba tare da abin zo musu zama guda ba sai kasance koyan abin zai yi wahala ko kuma wajen ɗaukan abin sai kasance an ɗauki wani an mance wani ko kuma an yi wani an bar wani amma da kasance a hankali ne sai kasance an iyaye an saba kaza tukwa a sabko kaza wannan abin an riga an saba shi ba fasa ba za a yi hannu kuma wannan abin sabo da ya zo shi ma a yi kokari a ringa yin shi hannu shi ba a sabko wani hannu gata a sabko wani hankali a hankali sai kasance he da aka cika musu addini Allah ya sauko aya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fa amarahum awwalan bil iman billahi wa sifati da warko sai Allah madaukakin sarki ya umarce su akan su yi imani da Allah da sifofin shi wannan shine abu na warko shine asasi shine asali kai imani da Allah tukwana a dora ma wani abu daban yau idan ka kirista bai musulunta ba kawai ka zo ka dinga kame hukumce hukumce a'a ka bari ya nutsu akan cewa ya yarda lalle Allah shi kaɗai ne ya yarda lalle Allah shi kaɗai ne abin bauta ya yarda babu wanda ya isa abota mai in ba Allah ba ya yarda cewa Allah bai da ɗa Allah bai da jika Allah bai da mata ya yarda da wannan dokoki na farko tukwana in suka kame wasu hukumce-hukumce na shari'a daga baya yace wa ibadatihi wahdahu hatta idza ma amanu billahi da'ahum ila al-iman billahi wal yawmil akhir ya kasance ya yarda cewa lalle Allah shi kadai za a bauta ma to idan yayi imani da Allah imani cikakke to a lokacin nan kuma sai aka fara kiran su zuwa ga su imani da cewa akwai wata rana ranar ranar ranar kiyama duk aikin da ka aikata akwai ranar da za a zo amma lissafi akan wannan aikin da ka aikata idan ya yi imani da haka sai kuma ka sanar da shi cewa allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni a baya kuma a yanzu ga manzanka wanda za ka yi imani da shi ka yi imani da manzanni hallau kuma ka yi imani da mala'ikai cewa allah maɗaukakin sarki yana da mala'ikai wannan mala'ikan na allah babu wanda ya san su sai shi babu wanda ya san yawan mala'ikai na allah ya shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai Allah madaukakin sarki yace hatta iza matuma annat qulubuhum bil imani wa ashrabu hubbahu sahala alaihim ba'da dalika takabbur al awamir wat tashri'at at tafsiliyya yake cewa to idan zukatansu suka nutsu da imani ya kasance suna son Allah da manzon shi to sahula alaihim a lokacin nan zai zama mai sauki a gare su bayan haka taqabbulul awamir wa tashri'at tafsiliyya zai zama mai sauki a gare su yanzu kuma idan an ce musu abu kaza ji abu kaza shari'a ta ce ayi abu kaza halaka ne abu kaza haram ne abu kaza ga yadda ake yin shi zai zama mai sauki a gare su wazan amsar duka abin da ya shayi abubuwa na shari'a wal ahkamul amaliyya da kuma hukumce hukumce na aiki wal fada'il wal adabil aliya da kuma abubuwa na fadala da kuma ladabba wanda sun kasance al'aliya wanda sun kasance masu girma fa'umiru bi salati wa sirki wal ifaf aka umarce su da yin sallah da yin gaskiya da kuma kamewa kuma umiru bi zakat aka umarce su da su rinka ba da zakka sannan aka zo kuma umiru bis saum aka umarce su da su ringa yin azumi kuma sannan umiru bil haji sannan kuma aka umarce su da yin haji kaga kowanne yana zawwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in kun iya wannan a kawo muku wannan in kun iya wannan a kawo muku wannan kuma duka wannan yana zawwa ne da aya ta alkur'ani shi sa alkur'ani bai sabko ba zama guda sai sabko daki-daki ɗaya bayan ɗaya domin ya kasance in ka iya wannan tukwana a kamaka wannan in ka iya wannan a kamaka wannan ya kasance ka saba ibada ta shiga cikinka ba abin da zai baka wahala sai ce wa bayyana lahum ahkamun nikahi wa talaqi wa ruj'ati wal mu'amalati min bai'in wa shira'in wa tijara wa zira'a wa dai wa rahan ila ghairi zalika min al mu'amalat sahiha minha wa ghairi sahiha sai ce kuma wa bayyana lahum ahkamun nikah aka zo aka bayyana musu hukumce hukumce na harka armi wa talaq da in rabuwa an ta kama wa ruj'a da yanda zaka medo matarka idan ta kama ka medo wal mu'amalat da kuma mu'amala da ake yi da gobe min bai'in wa shira daga saye da saidawa wa tijara harkar kasuwanci wa zira'a harkar noma wa dai harkar bashi wa rahat harkar shingina ila gairi zalika daban-daban zuwa ga abubuwa daban-daban wanda shari'a ta kawo hukumce-hukumce ta kawo tsare-tsare a kansu min al-mu'amalati sahiha minha wa ghayr sahiha daga cikin mu'amaloli masu kyau da wanda kuma ba su da kyau kaga alqur'ani mai girma wanda yake nuna maka cewa alqur'ani mai girma ba kawai ka kashi ka ajiye ba a cikin daki ka ringa abin da shi shine wai cewa kana da alqur'ani ko kuma kai kai imani da alqur'ani a alqur'ani kumshe yake da abubuwa na shari'a kuma dole ka san wannan abubuwa na shari'a ne ka san mi Allah ya ce akan abu kasa mi Allah ya ce mi Allah ya hana mi halatta wannan shine cikakken imani da alkur'ani mai girma wannan kuma shine hadafin da ya samu ka sanya wannan karatu domin mu san wai shi wannan alkur'ani menene mi ya kumsa mi ke da a ciki na ilimin muka ba kawai in an yi sata a zo a sa laya ba shine amfanin alkur'ani a'a ba kawai a zo a ringa rantsuwa da alkur'ani ba shine kawai a'a ba shi kadai bane ba ko da a ce wancan in daidai ne a yi amma ba shi kaɗai ba ne hadafi na sabkar da alkur'ani mai girma hukumce-hukumce ke da kwai dokoki ke da kwai kuma suna ne idan ka nema za ka san su malai ce wani dalika ka na midarun ayata fil ismin maki ala itibatul aqaid yace saboda haka mafi yawan ayoyin da suka sabka a garin makka sun kasance sun suna yawo ne akan kamar sun sauka ne akan tabbatar da aqida wal fada'i da fadaloli allati la takhtalif bi ikhtilaf shara'i wanda ba su bambanta da bambancin shari'o'i dokoki shari'o'i da aqidodi da suka safka a garin makka ba su bambanta ba da irin waɗanda suka safka kahin manzo sallallahu alaihi wasallam ba su bambanta ba su bambanta ba da irin kiran da annabawa na baya suka yi annabi isa alaihi salam annabi musa alaihi salam annabi ibrahim annabi nuh dukansu wayannan annabawa abinda suka zo suke kiran mutanensu da shi akan abin da shayi aqida babu bambanci akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ringa kiran al'ummar shi akai shi ne ke cewa wala qad ba'athana fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa shanibu tagut hakika mun aika ga kowace al'umma mun aika musu manzo an ibudu Allah akan sabauta ma Allah wa shanibu tagut sai san tagut kaga ta akai kowace al'umma da ta gabata mu ma wannan al'ummar abinda aka so kiran mu akai ke mu bauta ma Allah shi kadai mun santi tagut sai ma ne ci gaba da cewa bi khilafil qism al-madani bambanci da kuma ayoyin da suka sabka a garin madina fakana midaru ta shari'ata fihi al-ahkamil amaliyya ayoyin da suka sabka a garin madina mafi yawan su suna yawo ne kamar sun sabka ne akan abubuwan da suka shahi hukumce hukumce na shari'a wa qad asharat ummul mu'minina aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha ta bayyana haka ila hadhihi al-hikma faqalat ta bayyana hikima akan abubuwan da ayyayoyin da suka sabka a garin makka da waɗanda suka sabka a garin madina kama wanda fi sahih bukhari kamar yadda zo a cikin sahih bukhari yadda take cewa innama nazala min alqur'ani awwalu ma nazala minhu suratun min almufassal fiha dhikrul janna wan nar take cewa abubuwan da suka sabka na farko farko alqur'ani mai girma take cewa su ne surori almufassal su ne surori almufassar waɗanda suke bayanin aljanna da kuma wuta wanda suke bayanin abubuwa na gaibi saboda shi imani da allah maɗaukakin sarki kasancewar ka musulmi ya tarattaba alaika al'imanu bil gaibi imaninka a cikin addinin musulunci ka sani da cewa ya dogara ne akan imani da gaibi idan ka ce ba ka yi imani da gaibi ba to ka ce za ka wutar da musulunci ke shi yasa Allah yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin yace mi alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata yace su ne waɗanda suka yi imani da ghaibi menene imani da ghaibi wa ya taba ganin Allah babu amma za ka yi imani da shi gaibu ne a gare ka za ka yi imani da shi ba ka taba ganin mala'ika ba gaibu ne a gare ka kuma dole ka yi imani da shi ba ka taba ganin manzala sallallahu alaihi wasallam ba gaibu ne a gare ka dole ka yi imani da shi ba ka taba ganin aljanna ba gaibu ne a gare ka dole ka yi imani akwai ta ba ka taba ganin wuta ba gaibu ne a gare ka dole ka yi imani cewa akwai ta wannan dole ne ya kasance imanin ka ya tabbata akan haka imani da gaibu idan ka ce ba ka imani da gaibu ba to ka ce za ka bar musulunci kenan saboda mafi yawan imani da Allah arkanul iman ya dogara ne akan al'imanin lagaibu sai ta yake cewa hatta idan saban nasu ilal islami nazarar halal wal haram ya ce take cewa Allah mafi sarki ya sabko ayatul mufassar wanda ke da kwai zancen aljanna da zancen wuta don saboda idan mutane suka bar hanya ta bata suka komo hanya ta Allah maɗaukakin sarki shine musulunci hatta ina sabon nasu ilal islam nazar da halal wa haram idan mutane suka tabbata a musulunci to a lokacin nan sai a hana masu zancen halal da kuma haram ya ce walau nazara awwalu shay'in la tashrabul khamr inda a ce abu na farko ne sabka kawacin aka yi kai kafa shagiya da kawo la na damar khamar abadan da ta zafi ka a yi haɗa wadda ma birgiya amma da aka tashi sai aka musu da fara sai abin ya sauko daki bayan daki daki daki ɗaya bayan ɗaya walau nazala la ta zinu da kawo la na damar zina abadan inda an ce musu kada ku yi zina da ta zafi ka yi ma bari ta zafi ba ma bari amma sai abu ya zo musu a tsari ya zo musu ɗaya bayan ɗaya da mun su karɓi abin zuciya a kuɗi ba tare da matsala sai abu na uku daga cikin hikima da ta sanya allah marubucin sarki ya saukan mana da alkur'ani ɗaya bayan ɗaya ba tare da sauko shi zama guda ba ya ce a tadarru da bihin fi hifzin ƙur'ani da fahimi saboda su samu dama ta fahimta alkur'ani da kuma haddace shi fa inda zurufahum kanat la tumakkinuhum min dalika saboda halin da sahabbai suka samu kansu a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci bayya ba su dama a sabko musu da alkur'ani zama guda dukan shi a miƙa musu a ce su harkace shi ba za su iya ba saboda suna cikin hali na tsoro suna cikin hali na gudu suna cikin hali na tashin hankali na halin yau an yi rai ko gobe an mutu haka ake rayuwa ya ce walau nazar alaihim jumlatan wahida inda ya sabko musu zama guda da yana da wahala su harkace shi amma da yake ya sabko kaɗan kaɗan yau aya goma ta sabka sai suka hardace ta kafin ta sake sauko wata aya da sauko ɗaya ɗan sha kwaye kenan kaga abin ya zamna a tare da su tufana hewar ta sauko haka nan haka hankali hankali hankali har sai da allah taimake su aka sami manya-manyan hufas wanda su ne suka adana alkur'ani mai girma har sai lokacin da aka rubuta shi suka zo suka zamna suka rubuta shi ko muka sami shi ya ce faƙa kanu في مكة مستضعفين معرضين للأذى الشديد في أعدائه من أعدائهم حتى اضطروا إلى هجر وطن saboda a lokacin da suke garin makka sun kasance masu rauni mu'arrihi da lil'aza sun kasance suna fuskantar cutarwa mai tsanani min a'da'i daga abokan gabansu hatta tsarru ila hijar wadannan har sai da ya kai su suka bar garin su kwata-kwata suka yi hijira suka hijira ta farko zuwa habasha suka hijira ta biyu zuwa garin makka wa kanu bil madina mashghulina bi munawaqati al yahud wal munafiqin hannu da suka hijira suka komo garin madina hannu kuma sun shagaltu da adawa da tsangwama ta yahudawa da kuma munafiqan da ake rayuwa tare da su wa muharabati quraish da kuma yaki da suke yi tsakaninsu da qurayshawa وغيرها من العرب الذين تصدوا لقتالهم da kuma wasunsu daga larabawan da suke nema sai sun yaki musulmai sai sun sa musulmai sun bar addininsu kenan kaga a garin makka musulmai suna cikin tashin hankali na adawa wanda ya kai su har sai ne suka bar gari da suka zo kuma garin madina hannu ba su tsira ba suna cikin tashin hankali na adawa ta yahudawa da kuma munafikan da suke rayuwa tare da su duka waɗannan abubuwan sun tattaru ga musulmai sun tattaru ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan zai hana su su dauki alkur'ani mai girma su haddace shi zama guda idan an sabko musu shi zama guda amma da yake a hankali yake sabga yau aya biyar yau aya goma a hankali suna iya haddacewa ba tare da shan wahala ba tare da wani ya kurce ba daga cikin abu da suka dauka yace lidalika iqtada hikmatullahi subhanahu wa ta'ala أن ينزل القرآن مفرقا حتى إذا ما نزل شيء من منه أمكنهم أن يحفظوه ويجيدوا فهمه ويجيدوا فهمه yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya sanya hikimar shi wajen sabkar da alkur'ani mai girma a rarrabe ba don wani abu ba sai dan ya kasance musu abu ne mai sauki a gare su wajen haddace shi da kuma iyashi sosai da kuma aiki da abin da ya sabta a gare su sahabbai suna cewa idan allah mafikin sarki ya sako aya ta alkur'ani mai girma wannan aya bisa har da ce ta su ƙari har sai sun koyi yadda za su yi aiki da ita idan sun haddace ta kuma ka tabbatar da cewa kuma za a ci gaba da aiki da wannan aya shi ya sa alkur'anin da wahala ya kuce musu saboda suna aiki da shi ɗaya bayan ɗaya duk abin da za su yi na mu'amala a wannan ayar da suka hardace ita za ta zo ta tsaya a gabansu kenan suna tuna da cewa allah ya ce kaza kuma za su yi aiki da wannan abin a aikace a cikin aikinsu allah ya ce idan za a aure a yi kaza a yi kaza a yi kaza to wannan abin su za su kawo su ajiye a gabansu duk lokacin da harka armi tashi ta wannan ayar za a aiki shi yasa alkur'ani mai girma bai kuce ba ga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa min al yustafadu min al ayati al ukhra wa hiya ayatu al furqan yace kuma wannan hikima zamu fahimce ta a aya da ta zo cikin suratul furqan inda Allah yake cewa fi inzalil qur'ani munajjaman wajen hikima ta saukar da alkur'ani mai girma a rarrabe fi qaulihi ta'ala wahiyar maskura fi kauli ta'ala ita ce Allah madaukakin sarki ke cewa kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka an sabko maka shi ne a rarrabe ba dan wani abu ba dan a tabbatar da shi a zakatanka a zuciyarka wa qad salaka alquran fi tasbit fu'ad nabi sallallahu alaihi wasallam turka chatta qur'ani mai girma ya ba hanyoyi daban-daban wajen tabbatuwar shi a zuciya ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace fataratan kana tadbitu fuadihi bi izali qisil anbiya wal mursalin wani lokaci yana tabbatuwa a zuciya ta manzo sallallahu alaihi wasallam bi inzali qisil anbiya wal mursalin wajen sabkar da ayoyi da suke magana akan kissoshi na annabawa da manzanni li yubayyana Allah lahu fiha sunatahu fi ja'al al-aqiba lil-muttaqin domin Allah bayyana mishi cewa sunna shi ce akan cewa cin nasara yana tare ga wanda suka ji tsoron Allah zama fahimci haka wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wani rabo an dawo daga yaki sai yayi rabo na na ganima ga sahabban shi kusan rabo na manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin rabo bane irin namu ni yanzu idan aka bani jika goma aka ce raba ma mutum goma jika jika zan ba su wannan kuma shi ne adalcin da zan yi wanda kuma allah yake sa haka shi ne adalcin to manzana sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi rabo shi da yake yana mu'amala da duniya ga baki daya kuma shi ne shugaban kowa shugaban talakawa shugaban masu kuɗi shugaban marasa ƙari shugaban kaza shugaban kaza shugaban bayi kowa da kowa shine shugabansu to manzo Allah sallallahu idan ya tashi rabo ke tuba halin wani da halin wani ne zan aka wani jikka goma aka ce raba ba ruwana da wani yana da kuɗi bai da kuɗi ba shi zai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi in ya tashi rabo zai diba wa yake bukata zai diba wannan sabon shiga musulunci idan an ba shi dukiya takan wannan dukiyar ta ƙara tabbatar da shi a musulunci wannan idan an ba shi dukiya ta kan dalilin wannan dukiya ya sanyo mutane dubunnai wannan allah ya sanya yin kasuwanci ya sanya albarka a hannun shi idan an ba shi dukiya ya juya ta motsi kaɗan za ka samu dukiya nan tarin kunyu ta zama dukiya da yawon mutane da ya san amfani da ita to maza da sadashar yana duba irin wannan sai ya ringa ba mutane kowa daidai irin yadda yake to wata rana masu sallallahu ya yi irin wannan ya rabo sai wani shedan ya zo ya jarabce shi a zuciya sai ce ka wannan rabon babu Allah a ciki sai wannan magana a gaban ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce wallahi sai na faɗi ma masu sallallahu alaihi wasallam wannan magana wallahi sai na faɗi wannan magana da kai barna barka ibn mas'ud ya tashi isko masu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah rada mami zawani a bayan masu sallallahu alaihi wasallam ya rada min a kullum ya ce kaji kaji wani abin da ke faɗa mazala ta lalai ya hasala a ran shi ya ɓaci hankalin shi ya tashi akan wannan magana sai manzo Allah ya ce da ƙarshe kawai sai ta nabi aka ma annabi Musa sai ya ce faqad udiya Musa aktharu min zalika hakika an cutar da dan uwana annabi Musa sama da haka dan haka ni ma na yi hakuri to kaga daga cikin hikima ta Allah ta sabka da alkur'ani haka daki daki akwai hikima ta ba shi labarin abubuwan da suka gabata domin ya kasance wa'azi a gare shi idan an mai wani abu ya tuna abin da ya gabata na annabawa da suka gabata abubuwan da aka musu malai yake cewa ragama ma yusibuhum fi tablighi da'wa min al-mihan من المحن والخطوب وسنته في إهلاك المكذبين مع ما لهم من الحول والقوة والملك والسلطان yake cewa ragama ma yusibu duk da abinda yake fuskantar mummunai na musiba wajen isar da wannan sako na Allah minal bihan daga cikin musibu daban-daban walhudur daga cikin maganganu marasa daɗi ya ce wa sunnatihi fi ihlakin mukazzibi da ma'amalahun min alhauli wal quwwati wal mulki was sultan da kuma nuna musu sunna ta Allah akan hallaka dukkan waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah cewa zassu fuskanci hallaka daga wajen Allah duk da cewa suna da dabara suna da ƙarfi suna da mulki suna da suna da matsayi amma wannan bayyana wa Allah halaka su tunda mun gani abin da ya faru ga fir'auna duk mulkin shi amma Allah sai da ya halaka shi wal yazdadu thabatan ala thabatihi wa jur'a ala al-madi fi sabili hidayati an-nas wa inqazihim min imayati dalal yace da saboda kuma ana ba su labarin kissoshi da suka wuce na baya yanzu dukkan kisa da za mu karanta alkur'ani mai girma ta adawa ta samudawa ta fir'auna ta dukkan waɗanda suka gabata za mu karanci wannan ne domin mu amfana da abubuwan da ya faru ga waɗanda suka karyata ayoyin Allah mu ma mu wa'azu akan cewa idan mun karyata ga abin da zai same mu wannan shine hadafi na karantar da mu kissoshi da ke da kai a cikin alkur'ani mai girma to wannan zai sanya su ƙara sabati a kai kuma su ƙara himma wajen ci gaba da wajen yada wannan addini na Allah wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah domin a tsiratar da su daga cikin wannan duhu da makafta da suke ciki tabata wa qad ja'a at-tasrihu bidhalika fi qawlihi ta'ala kuma bayani akan wannan Allah mukin sarki ya faɗa a cikin suratul hud wa kullum na kusu alaika min an ba rusul muna baka labarin kissoshi na labarin manzanni su gabata ma nu sabbita bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka akan abin da kake wa taratan ukhra kana bi inzalil ayat allati tahudduhu ala tibati was sabri watu'iduhu bit'ayid wan nasr kuma da lokaci ana saukan mishi wasu ayoyi wanda za su ƙara tabbatar da shi akan abin da yake kuma ya ƙara hakuri akan kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kama fi kauli ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayyunina kai hakuri ga hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayyunina saboda muna ganin da abin da yake faruwa wa qawlihi ta'ala da kuma Allah madaukakin sarki wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka yana wajen Allah kenan Allah yana ganin da abin da yake faruwa wala tahzan alaihim kada kai hushi akan wannan abin da yake faruwa wala taku fi zayyin mimma yankurun kuma kada ka samu damuwa kada ka samu tsarani akan abin da suke maka makirci akan abin da suke maka makirci akai wannan kenan iya daga cikin kenan hikima ta Allah wajen saukar da alkur'ani mai girma dake dake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tabbatar da zuciyar shi akan abin da yake kuma domin ya zama wa'azi a gare shi akan abubuwan da suka gabata a baya abubuwan da suka gabata ga manzanni suka gabata yaya suka sha fama da mutanensu yaya suka sha wahala akan waɗanda suka rinka adawa da su domin shi ma ya haƙuri kuma shi ma wanda ya zo daga baya yake kira zuwa ga addinin Allah yake aiki na da'awa ya san da cewa akwai abin da yake jiran shi na tsangwama akwai abin da yake jiran shi na adawa na ƙi da zai rinka samu daga wajen wasu mutane wanda dole sai ya haƙuri idan yana so ya samu lada irin wanda magabata suka samu irin wanda annabawa suka samu kuma ya zama shi ma magadi ne na annabawa kamar yadda almanzu sallallahu alaihi yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya su malamai masu yin da'awa magada ne na annabawa to dole ya san cewa annabawa wahala suka sha kuma dole shi ma ya hakuri akan wannan wahala ina ga nan za mu dakata abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya imana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته